عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 24 ga wata na safar shekara ta 1445 wanda ya dace wa taran watan tara miladiya na 2023 wannan zai zamanto mana darasi na 13 a cikin littafin hirasatul aqida malam yana mana magana akan abin da ya shahi tafarkin magabata wanda ko da an samu matsala ko kuma a ce dan jayayya to wannan ja'in ja ana maida shi zuwa ga littafin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan za a warware matsalar a cikin ruwan sanyi ba tare da an yi hayaniya ba ko kuma an samu saɓani ko wani abu makamancin wannan bayan malam ya gama magana akan wannan gaba sannan kuma malam sai ya shiga yin magana game da mafi yawancin abubuwa da suka faru na fitintinu to za ka samu cewa sahabban da akwai hannunsa a cikin bai wuce ba a lissafinsu kenan 'yan kaɗan ne kuma 'yan kaɗan in ma da suka sa hannunsu sun sanya shi ne sadaniya na ishtihadi kuma kowane ɗaya daga cikinsu mushtahidin ne ya kai yayi inda zai ishtihadin nan wanda kuma mushtahidi ɗaya cikin biyu ne ko ya zamanto ya samu abin daidai to wannan iya da lada guda biyu idan kuma ya zamanto ya kuskure to a lokacin kuma iya da lada guda ɗaya kina a kowane hali dai shi mutumin da yake mushtahidi ne in dai ya kai mushtahidi to baya faduwa banza to zaka samu waɗannan sahabban da suka sa hannunsu a ciki zaka samu dukansu matsayinsu matsayi ne na mujtahidai za mu tashi safaha ta 56 afwan 65 mala yace wa qala quri'a ala abdullah ibn ahmad qala haddathana abi qala sana sufyan qala sana mansur ibn abdurrahman قال الشعبي لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير آه مالك شوى إمام الشعبي فلن شوى لم يشهد الجمل wannan fitina ta abin da ya shahi yakin jamal da aka yi bayan maktal usman bayan kashe usman ibn affan imamu sha'abi yake cewa ba wanda ya halarci wannan yakin a cikin sahabbai ya ce in banda mutane ‘yan kaɗan ya ce ghaira ali ibn abi ɗalibin banda aliyu da ammar da ɓalha da azubair ibn al'awam mutum nauyi an bata nan ya ce guda hudu ya ce fa'in jawazu idan suka wuce haka bi khimasin suka kai mutum biyar ya ce fa'ana kazibun lalle ni matsalaci ne wannan abinda ma'anar maganar shi take kunsan cewa waɗanda suka tafi yaƙin jamal a cikin sahabbai za ka samu a dukkan wani wuri da za a yi matsaya to ‘yan kaɗan ne daga cikin sahabban ba su wuce ba bi ma'ana a ilga su da ‘yan yatsotsi kaga nan ya ambata mana aliyu ammar talha az-zubair guda nawa guda hudu malai ce wa rubama kana yaqsudu ba'd mashahidil jamal abinda imamu sha'abi yake nihi yace da yawa daga cikin matsaya da aka yi na jamal ba mutanen da suka halarce shi a cikin sahabbai ɗan kaɗan ne yace kai bal ba za su kai ma biyar ba me yake ne da ba za su kai biyar ba yani a wurare daban-daban za ka samu mutanen duka mutum uku mutum biyu wani makamancin wannan yace iz qad hadaraha al-hasan wal husayn wa aisha yakin jamal da aka yi aisha radiyallahu anha ta tahi alhassan ibn ali ibn abi talib ya tahi alhusayn ibn ali ibn abi talib shi ma ya tahi radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gaba daya kaga dai ala ai abinda ake so a kwatanta mana anan cewa adadin da suka tahi wannan yaki ɗan kaɗan ne a cikin sahabbai a daidai lokacin da a lokacin akwai sama da sahabi dubu talatin suna rayu amma su waye a gaba-gaban yakin nan za ka samu cewa mafi yawa sai dai waɗanda suke tabi'ai ne amma ba su sahabban a karan kansu ba to manhajin magabata manhajin mazan jiya yadda ake fahimtar addini idan wasu abubuwa suka gitto kaga yanzu irin yakin jamal da aka yi yaƙi ne wanda za ka samu wasu suna sukan addini a dalilin wannan yakin da aka yi alhali kuma ka cokan hatta da sahabban su a karan kansu ba ma'asumai ba ne ba wannan ka lissafa shi a cikin misali mutumin da yake da alheri dubu sai aka samu tangarɗa ɗaya a wajen shi yaban shi za a yi ko kuma kushe shi za a yi yaban shi za a yi za ka samu irin wanda suke kushewan a cikin dubun nan shi la'alla ɗari tara da gomiya tara da tara duk matsala ne in ma an ɗan samu wani alherin bai wuce ba ɗaya a cikin dubu amma kuma ya kama yana ta sukan mutumin da alherin shi ya riga ya tafi mutum ne wanda Allah ma ya ce ya riga ya yarda da shi kaga magana ko ai ta riga ta kare mali ce wa qala shaykhul islam wa li hadha lam tahduth fi khilafati uthman bid'atun zahiratun ibnu taymiya Allah ya rahama gare shi yake cewa wa li hadha saboda haka ma zaka samu lam tahduth fi khilafati usman bai faru ba a lokacin da usman ibnu abi talib usman ibnu affan yake yin khalifanci ba a samu wata bid'a ba bayyananna wadda ta shahara tun daga lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka zo abubakar aka zo umar a lokacin usman ma har kafin a kashe shi babu wata bid'a ta hiya ɗaya ne ake yi maliki cewa falamma qutila lokacin da aka kashe usman wa tafarraqa nasu mutane suka rarraba yace hadathat bid'atani mutaqabilatani daga lokacin sai aka samu wasu bid'o'i guda biyu waɗanda suke fuskantar juna yani suke cin karo da juna yace na farko bid'atul khawarij al mukaffirin li ali ibn abi talib bid'a ta farko ita ce bid'a ta khawarij khawarij sune mutanen da suke kafirtar da dukkan mutumin da zai hau wani aikin da za a kira shi da suna babban laifi irtikabul kaba'ir lalle laihi ne amma bayya hudda mutum daga cikin ni daga cikin musulunci matakar ba shirka bane ga Allah subhanahu wata'ala to amma zaka samu su khawari duk wanda ya aikata wani laihi bi mujarrad kana aikata laihin kawai ka kafirta wanda su ne khawari kuma har a irin wannan lokacin akwai su sai su kafirta kowa wannan ita ce bid'a ta farko mal yace wa bid'atur rafidati almud'ina li imamatihi bid'a ta biyu kuma ita ce bid'a ta ar-rafida idan ka ce ar-rafida sune in shi'a idan kana so ka gane su tak irin shi'a da ake yi a yau a Iran waɗanda suke aibanta da zagin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma wannan bid'ar a lokacin aka kinkashe ta malati almudda'ina li imamatihi wadanda suke da'awar imamancin Ali ibn Abi Talib wa ismatihi kai suna ma ga cewa shi ma'sumi ne me ma'sumi Ali bayyalai da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annaban Allah duk daya to kaga wannan kuma wani abu ne wanda Allah bai sabkar da wani dalili akan wannan ba to wannan ita ce bid'a ta farko aw nubuwatihi aw ilahiyatihi kai waɗannan mutanen ar-rafida banda imamancin da Isma'il wasu ma suna kallon Aliyu ibn Abi Talib a matsayin cewa shine annabin da Allah ya aiko aka ce dama ai suna kamanceceniya dawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wai da aka aiko Jibril mai muke sai wajen Aliyu sai ya kuskure subhanallah sai ya tafi wajen manzala sallallahu alaihi wasallam kai ba ma wannan ba au ilahiyyati daga cikin waɗannan ‘yan rafida akwai wanda ba suke cewa aliyu Allah ne. To waɗannan bidiyoyi duka sun samu gindin zama ko kuma ƙyanƙyashewa a lokacin da aka kashe Usman ibn Affan wanda su ne fitintinun da daga lokacin al'ummar musulmi ba ta taɓa zama lahiya ba ko kuma kanta ɗaya. Wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, kuma kullun yadda'i waslan bilaila. kowa yana jingina kanshi zuwa ga zuwa ga musuluncin wanda wannan shine maganar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa al'umman nan cewa ba wani abu mamaki bane ba ba wani mamaki a cikin haka manzala ya ba mu labarin cewa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa sai an kakkasu kashi 73 kowa kuma yana jingina kashi zuwa ga musulunci sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa 72 za su yi wuta ɗaya ne kawai zai ta aljanna to kaga wannan ɗayan shine ya kamata duk wani mutum mai imani musulmi mai son ya ga cewa ya su dace da samun rahmar Allah ya kai ya kawo ya bayar da duk wani abin da yake tsadadde a cikin rayuwar shi da lokacin shi don ya ga cewa ya fahimci wata hanya ce wadda ake zuwa aljanna a samanta to waɗannan mutanen sun ce aliyu imam shine imam shine masumi ne sannan kuma suka ce ma annabi ne bayan shi kuma wasu kuma suka suka ce ma Allah ne wannan duka bido ila ka kirkiro malaitu summa lamma kana fi akhir asri sahabati sannan bayan haka kuma da aka zo ƙarshen lokacin sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ce fi imarati ibn Zubair a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi ibn Zubair. Abdullahi ibn Zubair da shi da Abdulmalik ibn Marwan ya ce hadasat bid'atul murji'a a lokacin aka samu bid'a ta al-murji'a suwaye murji'a firqatun kalamiyyatun tantasibu ila islam wasu jama'a ne wanda suke dogara da hankali da maganganu akan abin da ya shafi addinin Allah bai wace akan aya ko hadisi a kawai lissahi ne za a yi da kwakwalen ku ku lissahun ku abin in yayi daidai da kwakwallo ku sai ku aiki da shi in kuma bai daidai ba sai ku ture shi waɗannan murji'a khalaful khawarija wa kazalika ahlus sunnati fi murtakabil kabira sun saba wa khawarij kuma sun saba wa ahlus sunna a bangaren da ya shahi a manya-manyan zunubai wa qalu bi anna kulla man amana bi wahdaniyati llahi la yumkinu al-hukm alayhi bil kufr su mi suka ce kaga su khawarij suka ce duk wanda ya aikata wani aikin da aka hana kawai ya kafarta kaga wannan kuskure ne sannan su kuma ahlus sunna suka ce mutum wanda ya aikata babban laihi yana nan a matsayin shi na musulmi mai laihi wanda shi kuma shine daidai musulmi ne amma mai laihi to su kuma murji'a su kuma suna su ba ba waɗancan ba wanda suka kasance a yake kira shi da suna khawari sannan ko ba ahlus sunna ba sai suka zo tsakiya suka tsaya me suka ce amma da tunanin su ra'ayinsu ne kawai suka ce duk mutumin da zai yi kabira kowace iri ce suka ce hiran ya huta daga musulunci bai taso ba ko shirka da Allah bai hutar da musulunci ba wanda ya zama mai son zuciya ko sun karyata ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna waye Allah zai haramta mashi aljanna sai mutumin da ya kafirta suka suka ce duk mutumin da yace yayi imani kawai an rage an kare yana sallah baya sallah yana ayyukan ibada baya ayyukan ibada shi dai in yace yayi imani da Allah ya riga ya gama aikin wannan kaga bata ne idan ka ce za a yi haka duniya ai ba za su zama ba kuma wani irin musulunci ne za a yi kowa ya bigi gaban kanshi in yi abin da na ga dama kai abin da ka ga dama to shine anan malai ke cewa su ma waɗannan bid'a ta murji'a suwa suka hutu wal qadariyya da waɗanda suke tahiya a kan tsari na ƙadariya su kuma miye wannan insu su suna ga cewa ai duk wani abin da kaga ya faru ai muqaddarun min Allah subhanahu wa ta'ala eh haka ne Allah kadarta amma kuma akwai zaɓi da Allah yake baiwa bawa kaga wannan magana tana kamanceciya da maganar kafirin gobe kiyama ko suka ce law sha Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min dunihi min shay kafirai za su tsaya su ce wa Allah inda Allah ya ga dama da ba mu shirka ba yanzu na hujja ce wannan ba hujja ba ce ba su suna ga cewa ai kawai kowa mai abin da ya ga dama ai kullu shay'in muqaddar komi da kake gani a kaddarce ki a lissafe yake ubangiji ya riga ya zartar da komi in dan aljanna ne kai dan aljanna ne kai in kuma dan wuta ne dan wuta ne kuma dan me za a kama ka da laihin abinda laihin abinda haka aka tsara maka kasance a kai subhanallah ina wa hadailahu najdain ina inna hadaynahu sabila imma sha'a ina maganan fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur duk babu sun ture su akwai ayatul kauniya akwai ayatul shar'iyya akwai ayoyi na kaun wanda haka Allah ya ga dama abubuwa su kasance akwai kuma dama da Allah ya ba dan adam yanzu zauwanka nan da ka zo ka zauna kaga ba wani abu ne mujubar alaika bal inna ma kai ne kai lissahi kaga ya kamata ka saurari karatu sai ka zo ka zauna haza bi ikhtiyarin minka zabi ne daga gare ka kai kuma haka ka shiga haraka kaza ka bar haraka kaza ka kulla alaka da wani ka sunce da wani ka yi wane duka wannan abu ne wanda yake anta mukhayyar fi hada to haka bautan Allah subhanahu wataala Allah ba da wannan damar to aka samu kadariya su ma anan suka fito kaga ga khawarij ga ar-rafida ga al-murji'a ga al-qadariyya sannan maliki ta sun makana fi fi aw fi awwal asr at-tabi'ina sannan kuma a farkon lokacin tabi'ai su waye tabi'ai su ne waɗanda suka ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai sun kare su kuma waɗannan lokacin su ya fara tabi'ai kenan to suwa wannan في عصف أول عصر التابعين في آية مالك ثم لما كان في أول عصر التابعين في آخر الخلافة الأموية أرشن خليفانتي نا بنو أمية الدولة الأموية دولة أموية إذا الدولة تتاشي أرشن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه to su suka rike khalifanci wannan wannan bayan wannan wannan bayan wannan sun kai ƙarshen khalifancin nasu sahabban sun ƙare yanzu kuma farkon lokacin tabi'ai ne malai a wannan lokacin kuma sai wata sabuwar bid'a ita ma ta ƙara ƙulla malai ce hadasat bid'atul jahamiyya sai bid'a ta jahamiyya ta wani ana kira shi da suna jaham ibn safwan shi ma wanda ya kaurace wa mutane ya rauna annal abda majburun ala af'alihi ma lahu ikhtiyaru suna kama da qadariyya suka ce ai bawa tilasta shi ake akan duk aikin da zai aikata bayyana wani zaɓi ita ma wannan wata ƙungiya ce ta bid'a ta daban malita al-mu'attila wanda suka wohintar da dukkan wani abin da yake dalili ne sannan wannan mu'attila su bangaren asma wa sifat sunayen Allah da sifofin Allah idan Allah ce kaza su ce a ba haka ake ni ba can Allah yake cewa yadullahi fawqa aydihim go suka ce a ba yadullahi ake ni ba quwwatullahi ake ni da tunaninsu wasu can da Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula Allah ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu sai ce bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa sha bal yadahu anan ma suka ce a'a ba hannayen Allah ake nihi ba me ake nihi so ka wani abu daban kaga me suka yi sun lalata abinda ya tabbata da nassin alqur'ani mai girma al-mu'addila kenan sannan bayan su wasu 'yan bid'a kuma su ma daban al-mushabbiha su ma bangaren sifofin Allah subhanahu wata'ala su al-mushabbiha masu kwatanta ubangiji subhanahu wata'ala da wani abu idan ka ce Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa laysa kamithlihi shay'un yace wa huwa as-sami'u al-basir yana ji yana gani to wannan jin da ganin sai su yi kwatamcen shi da wani abu kaga aqida ta ahlus sunna babu zance kwatantawa Allah subhanahu wataala bai yi wani bayanin da zaka fahimci haka ba abinda ake bukata a gare ka kawai kai imani babu wani wanda yake daidai da Allah subhanahu wataala ko yake kamantacce ne da Allah kuma a daidai lokacin da ubangiji yana ji yana gani jin ganin Allah da da da da, da ganin shi wani abu ne wanda yake kebantacce ga zatin Allah subhanahu wataala abinda ake bukata shine ka sallama kai imani amma yaya abun yake wannan baka sani ba to al-mushabbiha su haka suka fito sannan almumassila su kuma su kwatantawa za su kwatanta kansu da zatin Allah subhanahu wata'ala waɗannan duk matattu ne kuma suna jingina kansu zuwa ga ina zuwa ga musulunci wai mala yana ambata maka wannan dan ka san irin dajin da aka keto wani abubuwan duka an yi su kuma a har a yau akwai wanda suna kan wannan aqida dan ka gane a lokacin da zaka bauta wa Allah subhanahu wata'ala to kana buƙatar bayani warkakke akan mi Allah subhanahu ta'ala ya ambata mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akai yaya sahabbai suka fahimta suka bauta wa Allah Allah ya ce waɗannan mutanen na yarda da su ba kuma su aljanna kenan duk mai son ya kai labari ina kamata ya kama sai kama wancan tafarkin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa amma ba waɗannan ɗan bid'an ba malatul mushabbiha al mumassila sai ce wa mal wa yace wa lam yakun ala ahdi sahabati shay'un min zalika yace duka waɗannan abubuwan da malai ambata maka anan murji'a ce kadariya ce abin da ya shahi su al-mu'attila ne su al-mushabbiha ne duka waɗannan ƙungiyoyin sun faru a lokacin da babu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daya kawai wasu ne daga baya suka zo yan bari na iya suka kawo suka juya abubuwan suka sa hankalinsu a ciki sai suka bace malace wallazina baqu min as-sahabati waɗanda suka wanzu suka yi saura daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba'da zuhuri al-firaqi bayan hutowar firqo'i wani firqa ce na farko al-khawarij na biyu ar-rafida wanda su suka huto sabbin suna nan malace waɗanda suka yi saura ma a cikin sahabbai bayan hutowar waɗannan kungiyoyi lam yaqa min ahadin minhum istiraqun bai afku ba akan ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah wacce shiga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi ba su shiga cikin rawafid ba ba su shiga cikin khawarij ba malaka wala wala yake cewa wala bada wala wala wala bid'a mukhrija an sunna ko kuma wasu bid'o'in da suke fitar da mutum daga abin da ya shafi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal kanu bari dai su sahabban nan sun kasance ilaban ala al ahwa'i wal bid'a kalimatu ilab ana nihin haɗuwan mutane da yin magana guda akan wani wanda yake maƙiyinsu ne kaga su sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ɗauke su gaba ɗayansu su ilab ne sun haɗu gabaki ɗayansu akan ƙiyayya da ma'abuta bid'a da ɗan bid'a khawarij ne ko kuma su rafida in ne sahabban manzala gaba ɗaya ba a samu wani saɓani ba akan suna ƙiyayya da waɗannan mutane shi ne ma da ya ce bal kanu ilaban alal ahwa'i akan ma'abuta son zuciya wal bid'i da ma'abuta irkirin bid'a a cikin addini kenan khawarij da suka hutu da su rafida duka ba a samu wasu sahabbai da suka goya musu baya ba malik wa kazalika kana tabi'una wa tabi'uhum wa sa'iru salafi as-salihi walhamdulillahi ala tawfiq ala tawfiqihi malik haka abun yake yanda kaga an ambata maka sahabban nan haka tabi'ai da suka tsaya akan hanyar sahabban wa tabi'uhum haka wanda suka biyo bayan su sahabbai tabi'ai su wanda suka tsaya akan abinda tabi'ai suka tsaya tabi'an da suka tsaya akan abinda sahabbai suka tsaya zaka same su gabaki ɗaya ba sa goyon baya ko kaɗan ga ma'abuta bid'a malice wa sa'iru salafi da sauran ma magabata da suka biyo baya nagari as-salih sai ce walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ala tawfiqihi akan datarwa da Allah yake yi ga masu imani kaga bi yanda aka kai aka ana aka kai rintsi to ba za a gushe ba akwai wasu kaso a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kusu zahirina qa'imina alal haqq suna tsaye sun kafe akan abin da ya shahi gaskiya la ba wani abin da yake razana su ko kuma wani abin da yake girgiza su suna nan kafafu ne akan addinin Allah ila an ya'ti Allahu bi amrihi har al'amarin Allah ya zo gobe kiyama kenan wannan kuma wani abu ne wanda a yau yana bukatar ne yana bukatar karatu wanda za ga ana da'awa ana shelanta bid'o'i malam mu ba yanzu irin kasashen nan namu waɗannan bid'o'in da ake in ka tahi irin su Sudan irin su Misra subhanallah wannan markaz ne marakiz ne na cinturundun yanzu a tare ɗariƙun da muke gani a nan a irin su Sudan wataƙila ba in akwai su ma kawai suna ne wasu ne kuma sababbi na daban kala-kala mala kuma kowa yana da awa akan tashi yanzu a irin lokacin za ka tsaya ka zauna ba kai karatu ba wallahi wajibi ne kai karatu saboda ka san ina ya kamata in ka daga kafa ka aji da suna addini wannan wajibi ne akan mutum maliki ta wa kazalika tabi'una ila akhir faqara sai ce wa yaqulu ibn ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-majdi ibn taymiya yake cewa وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام سيتي وهم سادات المؤمنين وأكمل الناس إيمانا يتي وقد تنازع الصحابة أنساموا كما أنك أنبتا أبايا لوكتين دا مزالة صلى الله عليه وسلم يرسو دا لوكتين دا زاء عين واي خليفة kaga a lokacin da ka an samu me an samu canjin magana wane ce kaza yake gani wane ce kaza yake gani waɗannan mutanen fa da abubuwan da suka faɗi abinda za mu fahimta ba su faɗe shi ba a kan son zuciyarsu ba fa irin nawa bane ko naka ko na makamancin wannan ko misali wani wanda yake kan hanyar hanyar ba daidai ba daga an yi magana zai yi magana ne akan son zuciyar shi shi a ba haka bane ba su suna magana ne akan tsakaninsu da Allah iya abin da suka fahimta kenan shi yasa in an kawo musu aya suke mi suke komowa shi yasa aka kawo musu hadisi ba sa gardama amma kaga mutum ya zo ya faɗi wani ra'ayi ya kashe akan shi ba aya ɗaya ba ko aya biyu ko surorin Qur'ani 114 zaka ba shi ba zai yarda ba me yake maka nuni son zuciyar shi da ba kawai yake bi ba addinin Allah yake bi ba to su waɗannan sahabban in ka dace sun samu sabani ba sabani ne na son zuciya ba sabani ne na kowa tsakanin shi da Allah abin da yake ja fahimta kuma sannan kamar bayanin da malai mana a baya sabani ne wanda yana nan dai yana haɗe da Qur'ani da hadisi to ibn qayyim yake cewa an samu a mai da magana tsakaninsu fi kasirin min masail ahkami a cikin mas'aloli da yawa daga cikin mas'aloli na hukumce hukumce sai ce wa hum sadat sadatul mu'minina su sahabban nan sune jagorori na masu imani wa akmalun nasi imanan kuma sannan sune mafi kamalan mutane ta bangaren da ya shafi imani ware da gaske imani ne na gaskiya wanda Allah subhanahu wataala ya bada shaida akan ta imani ne amma kaga duk wanda ba shi ba yana cikin mi wallazina taba'uhum bi ihsan to in kana cikin da gaske ka shiga in ko ba da gaske kake ba babu zancen wallazina taba'uhum bi ihsan baka cikin su to su waɗannan bayan Allah su ne akmalun nasi imanan sai ma ce walakin bihamdillahi amma ka sani cewa da godiya ta Allah subhanahu wata'ala lam yatanaza'u fi mas'alatin wahidatin min masailil asma'i was sifati wal af'al yace godiya ta tabbata ga Allah bangaren aqida bangaren sunayen Allah sifofin Allah subhanahu wata'ala ko mas'ala ɗaya sahabbai su samu saban tsakanin su ba in ka jana sabani mafi yawa yana yana koma kan mi furu fiqhu fahimtan kaza fahimtan kaza amma bangaren da ya shayi aqida babu zancen saɓani saboda su abin da ya shayi aƙida adilla ne gare shi tauƙifiyya kamar dalilin shi tsayayyi a tsaye ake in aka zo tirsu za a yi sai a saurara ni Allah ya ce ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata babu zancen fahimtarwa ne lokacin da wasu kaso daga cikin Yahudawa suka yi izgili ga wata mace daga cikin matan masu imani ta zauna a wani kasuwa sai wani ba Yahudu ya zo ya danne tufahi gehen tufahinta zabura take ta yi tsaye ta yi tsaye tsirara manzala sallallahu alaihi yake cewa ina unai yace ugdu ya unai su man ma'aka yace kar da wanda ya salla sallan salla kan wanda ya salla sai abunu quraiza la yusalli yanna ahadakum al-asr illa fi bani quraiza to yanzu sahabbai suka fahimta sai ta sha ban wasu kaso suna ga cewa ai manzala ta kar wanda ya salla al-asr sai abunu quraiza kenan a can ne za mu yi la'asar ko da lokaci ya riske mu a hanya bin mu da ikon yin ta wasu sabai suka ce a umarnin mazalla ba haka yake nihi ba ana nihin ku kama hanya kenan daga yanzu nan da ake muku magana ku kama hanya kamar ka ce wani kakkai sallah sai a waje kaza ko kakkai kaza sai a waje kaza kana nihin cewa da ya kamo hanya ko da bai isa inda zai tafi in ba wasu ka fahimta ka wasu ka sallah a hanya wasu kuma suka isa banu ƙure suka yi sallah aka zo ake baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshen bayanin sai manzo yake cewa kowanne ɗaya daga cikin ku ya daidai to irin waɗannan sabani suna suka samu kaga ba bangaren abin da ya shahi ba ba aqida bace ba to wala yake cewa su waɗannan sahabban a cikin sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah ba su samu sabani ba ko a matsala ɗaya kuma kamar da muka ambata a baya malam ya faɗi mana cewa dukkan wani jagorar za ka gani na musulunci za ka samu aƙidar nan ɗaya ce kaga yanzu wannan yankin namu idan da a ce malikiyan mu ta gaskiya ce to kowa ahlus sunna ne saboda imamu malik imam jagora ne a wannan bangare sunni ne haƙiƙi babu zancen wani wasa bangaren da ya shafi aqida to amma zaka samu fiqihun za a aiki da ita amma abin da ya shafi aqidan kuma sai a ce a wannan ba namu bane wannan nasuwa ne kuma ana karanta a cikin littafin na imam malik ko kuma littafin na malikiya ga bayanan nan ga dalilan nan amma la'alla ba mu muka fara yi ba la'alla ba malam wani fara bayani akan shi ba la'alla la'alla la'alla son zuciya shiga cikin abu shi ko ba abinda son zuciya zai shige shi face wani abu sai ya lalace malisi kazalika bida'u ta'wil lissifati wal ghaibiyat al ukhra haka bid'o'i na tawilin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi thawa yace a ba haka ake ni ba ai Allah mawjudun fi kulli makan alhali idan karatu da yayi na risala ta ibnu abi zaid al-qirawani a cikin muqaddimar ai ma ya faɗi wa huwa bi zatihi fawqa arshihi subhanahu wa ta'ala amma sai a karanta ko sai a amira shige yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd wannan kuma matsala ce malaka lam tahdus fi ahdi as-sahabati wala wa yake cewa wala minhum haka in bai faru ba a lokacin sahabbai wala minhum ko bai faru ba daga su sahabban fa inna jami'a ma fil qur'ani was sunnati duk abin da ke cikin qur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam min nususis sifati na daga nassi nassi haka ake so a faɗi sai ka mutum ya zo a cikin nafsi a cikin nassi nassi bi sad kuma ƙarshen sadun in ce babu fawon ƙarshe ya zo a cikin nassi cewa as-sifat sifofin Allah subhanahu wata'ala lam yahduth an sahabati ta'wilul laha bai faru ba a lokacin sahabbai tawilin ko ɗaya daga cikin sifofin Allah yadda manzalla ya karantar da su akan haka suke kuma akan haka suka bar duniya maliki cewa ala nahwi ma fa'ala ahlul kalami akan kwatankwacin abin da ma'abuta zance suka aikata na abin da ya shahi kowa ya faɗi abin da shi yake gani idan ka ce Allah ya ce yana da kaza ka ce a ba kaza bane ba wai duk a rasa wanda zai sharhi sai kai a yau manzala sallallahu alaihi wasallam bai sharhi ba kuma Allah mai girma da buwa ya ambata mana cewa wa anzalna ilayka dhikra sai ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim min rabbihim wai manzon har ya bar duniya bai bayani ba kai yanzu yau kai ne zaka zo kai bayani kai da kuma rasulawa to zaka samu waɗannan tawili akan sifofin Allah a lokacin manzon Allah ba a yi shi ba lokacin sahabbai ba a yi shi ba waɗanda suka biyo bayan su ba a yi shi ba sai daga baya baya aka samu irin waɗannan abubuwa مالك وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طالع التفاسير المنقولة عن الصحابة ونمت شيخ الإسلام ابن تيمية يكتشوى يا ليكا يا كرنتا طالع يعني يا كرنتا يا بنتكا للتفن تفسيري waɗanda aka naƙalto daga sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yake cewa wa ma rawauhu min alhadisi da abinda suka rawaito na hadisi yace fi aksara min mi'ati tafsirin sama da tafsiri 100 daga sahabbai yace walam yajid an ahadin min as-sahabati annahu ta'awwala shay'an min ayati sifati yace bai samu wata magana ko ɗaya ba ka duba sama da maganganun malamai 100 a cikin sahabbai yace babu wani malami ko ɗaya a cikin sahabbai wanda ya sa tawili game da abin da ya shahi ayoyin da suka zo akan sifofin Allah subhanahu wata'ala ya ce au a hadisar sifati ko kuma hadisan da suke magana akan sifofin Allah bi khilafi muqtada al mafhum al ma'ruf sabanin abinda yake hadisin ya kumsa ko ayat ta kumsa muqtada kenan al mafhum wanda abinda ake ganewa daga an karanta ayar al ma'ruf kuma abinda yake sananne a cikin addinin Allah ya ce babu wanda ya saba kenan kaji an saba wasu da suka zo daga baya mala ya ce bal bari dai sabata anhum ya tabbata daga sahabbai ma yu khalifu kalamal muta'awwilina abin da yake saba ma maganganun masu tawili mala ya ce ma la yuhsihi illa Allah ibnu taymiya ya ce abinda babu wanda zai iya ilga maganganun magabata wanda suke bayyana maka cewa baya halatta a huta daga asifofin Allah da sunayen Allah game da abin da Allah ya wasafta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafta haka zaka samu magabatan da suna faɗi amma ayo in bid'a suka yi da suka suka shiga suke tawili kuma suke nema su farrada wa mutane cewa wannan shine addinin Allah yanzu mas'ala ta istiwayin ubangiji subhanahu wataala akan al'arshin shi mas'ala ce wanda take sananna tun a duniyar musulunci da aka yi ta amma a yau dan bid'a yana so hatta ma ka ce ubangiji subhanahu wataala الرحمن على العرش استوى كذا آية قرآنية في العرش إلى يجي ينا سما الله يا بين تشوا وكان عرشه على الماء للي العرش إنكم أكر وايك سنة الله يتشوا هو القاهر فوق عباده duka wannan bayanin Allah ne kai waka mu saurara mu ji abinda wa ake so da mu ba imani ne ba ba kai bane yanzu zaka zo ka ce mutane ai bai kamata ba a ce ma Allah kaza ko ya kamata a ce ma Allah kaza saboda ga dalili na Qur'ani ga bayanin da yi amma ka tunkuɗe wannan abun ka ɗora abun akan mizanin nani na hankalinka ka ɗauki hanyoyi da tsuruk da ɗariƙu mai ɓadda su amfani da lissahi da ƙwaƙwallo sai aka ajiye addini a gehe sai zama to in hadisin za a karanta ma to ba kowane za a aiki da shi ba son zuciya sai ya shiga maganganun mutane suka shiga sai dai a ce maka malam wani ya ce bai muke a ce maka Allah ya ce shi ko maganar malam wani kowa duk yadda ake gina da girma in ya ci karo da abin da Allah da manzon suka faɗi me yake yi an ce mishi za a yi magana shi za a mai damu shi a tallata a kai kasuwa a yi gaba da ita a nan ba ta da mahalli ba ta da mahalli saboda shi addini shi ne ra'asul mal kaga wannan mas'alar da malai ke magana akan ta akan al-asma'u was sifat da yawa daga cikin mutane sun bace a wannan bangare ko bangare ne wanda yana da matsala kwarai da gaske abinda ake bukata shine kawai sallamawa da mai kauya daga ran da ka zo ka ce zaka sa tunaninka akan yadullahi za ka sa tunaninka akan kaza za ka sa tunaninka akan kaza wallahi ka rige ta bace to shi ne ma yace abinda ma muka samu a cikin littafin tafsiran magabata sahabbai yace abinda yake nuni akan kar da mutum ya tawili wata sifa ko wani suna daga cikin suna Allah ko kuma sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala mali yace wa kullul masaili allati tanaza'a fiha as-sahabatu كانت من قبل الاجتهادات والأحكام ولم تؤدي إلى الفرقة ولا المنازعة بينهم yace duk wata mas'ala da aka ambata maka cewa ai an samu sabani tsakanin sahabbai kaga dama bangaren aqida ba a samu ba yawa to bangaren kuma da ya shafi wasu mas'alolin ma da aka samu na fiqihu ne ko da makamancin wannan mala yace kanat min qabilil al-ijtihadat ta kasance daga cikin kalan ijtihadi ne kawai wal ahkami da hukumce hukumce hukuncin kaza kaza ne hukuncin kaza kaza ne amma ba maganin ɗayan ta Allah ba ko sifofin Allah ko sunayen Allah subhanahu wata'ala wal ahkami malaci wa lam tuaddi ko da sun samu rishin fahimta tsakanin su wannan rishin fahimtan bayya kai su ilal furqati zuwa ga rabuwa wal munaza'a ko kuma rigima wane ja wane ja bainahu tsakanin su malaci wa ma'a tare da cewa fa أن الفرق أن الفرق أن الفرق الأولى cewa ƙungiyoyi na farko da suka fara zawa kaga sabani an same shi fahimta ce wazalla zai magana kaza wane fahimce ta a kaza wane fahimce ta a kaza amma wannan baya sa su yi mi baya sa su yi rigima saboda suna da fiqhul khilaf fahimtar in aka samu sabani ya ake aureware shi ba kawai ba akan wata mas'ala ai tsugulutuwa a tada hankalin al'umma a nuna cewa duk wanda bai kazan nan kawai ba ma musulmi ne kwana makamancin wannan alhali kuma wannan abu addini bai bashi irin wannan matsayin ba at-tashaddud fi din matsawa da zahi a inda bai kamata a yi zahi ba yanzu ka duba wata sariya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura suka je yin sallah sai so kasa fahimta ina ne gabas ko so kalli yamma suka ko so kalli kowa abin da fahimta yi da sahiya ta yi kowa bayan ya sa alama inda ya kalla ya sallah sai sai ga ce ashe dukkan su ma ba su kalli alƙibla ba sai aka kawo wannan matsalar wajen manzala sallallahu alaihi sai manzala yake cewa dukkan ku sallar ku tayi amma zuwa gaba a lokacin da za ku yi sallah in kuka fahimci ina da alƙibla ku kalle ta daga nan malamai suke cewa idan misali bako ne kai kana zawwa wuri misali ya kalli gusu kai sallah kai assalamu alaikum wa rahmatullahi tawa shi ke cewa kaza daidai da kaza ba daidai bane ba dan sai ka samu mutum ya shiga rigima malam ya tsora maka shi tashi hankali ubangiji subhanahu Allah fahimtar da mu to kaga anan sun samu irin waɗannan sabani amma bai sa suka rabu ba kuma kowa yana girmama kowa tsakanin su malai cewa ma annal annal firaqa al'ula tare da cewa mafi kungiyoyi na farko da aka samu sai ce baina qausain ash-shi'atu wal khawarij thumma al-qadariyya khawarij shi'a sannan kuma su qadariyya nasha'at fi ahdi sahabati an same su tun a lokacin da sahabbai suna raye illa annahum kanu sai dai su sahabban sun kasance khasumaha su da kansu suke rigima da waɗannan ƙungiyoyin busairar da su ba kulluhum sahabban gabaki ɗayan su ba su nuna yardan su akan irin waɗannan ƙungiyoyin ba malice walam yakun ahadun minhum yattahimu aw yuttahamu bi shay'in min al-ahwa'i malice bai kasance ba ɗaya daga cikin sahabbai yuttaham bi shay'in ana tuhumar shi da wani abu min al-ahwa'i na daga son zuciya hashahum Allah ya tsiratar da su kama a ce Allah kare su ya malice wa man za'ama shay'an min zalika faqad iftara duk wanda ya raya cewa wani sahabi ya sa hannun shi cikin shi'a ko khawarij ko kadariya ko wani abu na son zuciya wannan mutumin ya kiri ƙarya ne ya dora masa habban nan ba haka nan bane ba fa sahabatu lam yahdus minhum iftiraqun wala bid'a ba samu rarrabuwa tsakanin su ba ba samu bid'a tsakanin su ba falam yahdus min ahadin minhum an qala bi bid'atin aw faraqa al jama'a ba a taɓa samu bai taɓa afkuwa ba da ɗaya daga cikin sahabbai ya faɗi wata magana ta bid'a wani ƙirƙirarren abu da suna addini aw fara kal jama'a ko kuma ya rabu da jama'a wa lam yakun ahadun minhum min ahli al bid'i al mashhura ko ba a samu ɗaya daga cikin sahabbai ba a cikin waɗannan ƙungiyoyi na bid'o'i shahararru kal khawarij wal rawafid wal qadariyyah wal murji'a ba a samu ko sahabi ɗaya ba malice fadlan anil jahamiyyah wal mu'tazila balantana ma irin su wani jahamiya ta jaham ibn safwan ko mu'tazila ko kuma ahlul kalami wa qad hadathu min ba'dihi wa suka afku ko kuma suka faru ko aka samo su bayan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malaka kama anna sahabata kamar da su sahabban nan lam yukaffir ahad ahad lam yukaffir ahad minhum al-akhara babu wani ɗaya da yake kafirtar da ɗaya bal kanu ya'ziru ba'dhum ba'dan fi maktalafu fihi bari dai suna baiwa junansu uzuri a cikin wani abin da suka samu sabani a kanshi wanda wannan kuma haka ya kamata ya kasance kai da zaman to abin da bai taka kara karya wa addinin bai bashi zahi ba sai ka kawo mutane ke ta kafartar da su kuma akwai abubuwan da addini ya ba su mahuta yanzu misali ka ɗauki hawari cikin wannan lokacin da suke kafartar da mutane akan me akan cewa ba su yi hukunci da abin da Allah saukar ba lalle abu na farko wajibi ne mutum mai imani ya rika ji a cikin zuciyar shi cewa hukuncin Allah shine daidai da mu biyantar da mutane a girgije su su girgizu su zamanto nagartattun mutane musulmi ne baya ƙarya baya ha'inci bai cin amana bai kaza bai kaza a taka wannan matsayin mutum ya rika jin imani a cikin zuciyar shi lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da sahabbai tarbiyya ba su akan waɗannan abubuwa sai da suka tarbiyyantu su ko aka ɗauke su aka ta ina da su inda za a yi inda za a yi a baka za wani alhamdulillah bai iya wayo shekarar shi hamsin a duniya ka ce kuma so kake a jihadi za ka sai da shi ya za a yi wajibi ne ka tsaya a lokacin ka kai abin da ya kamata abin da za ka iya abin da baka iya wa Allah ya ji ya gani ba za ka iya ba kuma Allah ba zai tambaye ka aka abin da ba za ka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai sai abin da ran take da yalon dokan shi to shi ne malaka ta anan walam yukaffir ahadun minhum al-akhara bal kanu ya'ziru ba'dhum ba'dan fi ma ikhtalafu fihi sai ce walamma hadathat al-fitna lokacin da fitina ta faru kenan bayan an kashe Usman ibn Abi Talib ibn ibn Usman ibn Affan bayan an kashe shi fitintunu suka kunno kai wan haza ba'd as-sahabati ila aliyin wasu daga cikin sahabbai suka karkata wajen aliyu wa akharuna ila muawiya wasu suka karkata zuwa ga muawiya amma kowa iya da hujja har tsakanin shi da Allah cewa da abin da yasa ya kazanna wanda suka sai bangaren aliyu suna ga ya kamata a fara tabbatar da shugaba kafin a shiga neman wa gashi usman waɗanda suka karkata bangaren muawiya suna ga cewa ya kamata a yi a nemo su waɗannan mutanen kafin a zo a yi magana akan abin da ya shami khalifanci mali yace amma fa duk da wasu na bangaren muawiya wasu na bangaren aliyu walam yukaffir ahadun minhum mukhalifi babu ɗaya wanda ya ya kafirtar da wanda ya saba mushi ɗan bangaren aliyu ba su kafirtar da waɗancan ɗan bangaren muawiya ba ɗan bangaren muawiya ba su kafirtar da ɗan bangaren aliyu ba radiyallahu anhum ajma'in walam yukaffir ahadun minhum mukhalifihi yace la min as-sahabati wala min ghairihim ko a cikin sahabban ko kuma ma a wajen a wajen wasu wanda ba ma sahabban ba to waɗannan wannan malam ya ka mana wannan gaba dan ya mana bayani akan abin da ya shahi ya ya kamata mutum mai imani idan an samu sabani ya kamata a ja abin ya ya kamata a mu'amalanci abin ba ya zaman to ba kawai saɓani yana faruwa sai zaman to ka an watsi kaga da waɗannan sahabbai ne radiyallahu anhum wa radu anhu Allah tabbatar da waɗannan mutane ɗan aljanna ne amma kuma Allah bai hana su su samu bi ba saɓani ko kuma wane ya ce ko wane ya ce to yanzu bayan wannan gaba fi haddi zatiha malam sai zai mana fakara ta daban sai ya ce maza'imul firaqi bi anna ba'd as-sahabati ala mazahibiha ka san duk lokacin da mutum ya kirkiri wani abu so ke samu wani wani magabaci sai ya dasa shi a gaba shi sai ya laɗe a bayan shi duka waɗannan firakin haka za ka samu wane ce a ai su ‘yan wajen wane ne shisa suke kaza wane ce su su ne su wane ai shisa suke kaza to shi ne mala ya ce maza'im raye-raye yani mutum ya raya kaza rayawan firak ƙungiyoyi bi anna ba'd as-sahabati cewa ai sahabi wane ko ka so sahabbai kaza ala mazahibiha ai akan mazhabin ne yake wane ma yana tare da mu abinda kuka ga muna yin nan ai wane gabace mu akai malice amma ma taz'umuhu ba'dul firaqi kaga abinda wasu daga cikin kungiyoyi suke rayawa min anna ba'd as-sahabati cewa wasu daga cikin sahabbai kanu ala mazhabiha cewa suna kan mazhabansu malice wannan huwa mahbun batilun wa buhtan wani abu ne wanda yake tsantsar magana ta banza da kage wanda ƙarya ce ba haka nan bane ba sai mu sai kirkiri wani abu da sunan addini kuma sai mu ce ai magabaci wani tare da shi malaka kama za'amat ar-rafidatu kamar yadda ar-rawafid ɗin shi'a suka yi raye cewa wai anna aliyan wal hasan wal husayn wa salman wal miqdad ala mazhabiha wa huwa mahduf kira'i suka ce ali ibn abi talib al-husayn ibn ali alhassan ibn ali salman alfarisi miqdar ibn al-aswad suka ce waɗannan guda biyar in ai akan mazhabancin akan sahiyar suke wani su ma rafida ne su waɗannan ba su yarda da abubakar da umar ba da kaza da kaza da kaza wani ba ƙarya bane ba ƙarya ne ƙarara abubakar abubakar da umar da usman da aliyu babu wani saɓani tsakaninsu bal hasani zaka samu har a cikin ƴaƴan Ali ibn Abi Talib akwai mai suna Abubakar akwai mai suna Umar saboda abakkantakan da suka yi amma sai kaga ta ai Ali yana tare da su alhali ƙarya suke manhaji na ahlus sunna na hada kan sahabban manzala gaba daya wannan shine abin da yake daidai amma zaka samu suna waɗannan maganganu alhali duk ƙarya ne babu yanda za Ali ya kasance tare da su فرتنا الحسن الحسين سنة سلمان المقداد رضي الله عنه ذاك ذاك ريك رأي cewa kuma su suna son Aliyu ibn Abi Talib suna ba da kariya a gare shi to kaga da azumin karanta a kowane suke dokar shi ma a matsayin cewa shine Allah wannan abun wa ya faru tun lokacin Aliyu ya raye Aliyu me yayi saboda girman magana ya kama waɗannan mutane yana musu azaba da wuta wai sauran da ba amma suke sha dama wa yake azaba da wuta an ba Allah ba ka duwa hannu wani sabai suka ja hankalin aliyu akan cewa manzana sallallahu alaihi ya ambaci cewa ba a ma dan adam azaba da wuta da sauran abubuwan suka faru to aliyu ibnu abi talib baya tare da su haka al-hasan haka al-husayn kuma al-hasan zaka sa mafiya ba su kama ganin shi ba مالك وكما زعمت المعتزلة أن ابن عمر والصحابة الذين اعتزلوا الفتنة من سلفهم وهو كذب يتكمن سو معتزلة اعتزلوا عن الناس سكا جاجكي سكا كورة شو متاني سكا عكوني تناني ناس ندبا نأدين ندبا سما سرية شو عبد الله بن عمر da sahabban da suka kaurace wannan fitilar da aka yi tsakanin Aliyu da Muawiya duk wanda ba su shigan nan ba suka ce to su wannan su ne mutanensu hum salafuhum su ne magabatansu malai ce huwa kazi wannan ƙarya ne ba haka nan bane ba fa inna ulaika sahaba innama atazalu fitna ka sani ta waɗannan sahabbai sun kaurace wannan fitina ne yasa malai ta sun kaurace wannan fitina wa haza yake cewa yu'madu lahum hasba ijtihadihim za a musu godiya akan abin da suka yi gurgurdan ijtihadin da suka yi su sun kaurace ne saboda me ijtihadi suka yi amma ba su kaurace wa al'ummar musulmi haka ana zaune kawai yace amma haula ilmu mu'tazila su kuma mu'tazila me suka yi faqad i'tazalu a'immatal muslimina sun kaurace wa jagororin musulmi gabaki daya kal hasan al-basri wa jama'atihim yace kama al-hasan al-basri da jama'ar shi wa faraqu as-sunnah wal jama'a sun kaurace al-hasan al-basri sun kaurace wa jama'a wa suke ma'abuta sunna wal jama'ata da ma jama'ar musulmi gabaki daya suka kaurace mu suka shiga wani abu daban suka rabu da al'ummar musulmi mali ce wa farraka bai yake cewa wa farraka ko wa farqun baina i'tizalul fitnati wa baina i'tizal ahli ahli al-haqq akwai bambanci tsakanin kaurace wa fitina sannan kuma da kaurace wa ma'abuta gaskiya fitina kana damar za ka kaurace mata kuma shine abin da ya kamata amma ma'abuta gaskiya fa baya halatta a gare ka kaurace musu faramati nawa hamsin ɗin na ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi su dai waɗannan maza'in in masu raye cewa muna tare da wani shi sa muke kaza za mu tashi akan sufaye insha Allah mu ji su kuma daga ina suka mallake اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله